الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دار الأربعاء شهر قوة محرم shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan kira nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba a manta mun tsaya darasi na ɗari biyu da talatin da bakwai za mu tashi darasi na ɗari biyu da talatin da takwas hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da tasa'in da uku za mu tashi da tasa'in da uku muna cikin kitabu kitabul fasa'i falalar sahabbai babu fasa'i da ummi salam kusan idan mutum bai san duk wanda baka sani ba idan wato ba za ka gane irin kima idan an taɓa shi ba za ka ji zafi ba in dai baka san mutum ba da an taba shi ba za ka ji zafi ba za ka gani za ka yi an taba wani gama gari kawai amma idan ka san waye lokacin da aka taba shi to ko shakka babu za ka ji zafi a ai shi za a ke so a san suwaye da ba na ba alaihi salatu wassalam ai kun gara ja ba da wannan misali da kadirin misali wanda wannan ba ya faru wani lokaci da alayin lokacin ana yayin lokacin da ɗanta muri ki kan zafin da zakin zafin zaki su mu'awiya na ko an san malik a ba taɓa yin sa ba shi ne magana da ma in musulmin kaza duk wayannan na gaya wani ko da su muna da tsara na ce masa kaga a jagun bara ya yi kasance wajen ɗari da talatin da shida na ce zan iya gaya ba duka na domin duk da ya gama karatun da awa uku da na koma gida ran da wani lodin sai na ji duka a sai da ya ce na je wai ta gaji da jiwon na ce ai dawa ba na ki bane saboda tsawon abubuwan kan da baya dauka tana jin da da bargaza sai kai ɗayan da ne na ji sai na ji duka saboda haka duk wasu kalmomi kaza wallahi ni ji da shi ran da aka karatu da ranar nake daukewa sai na ji duk wannan tabargazar da aka yi a taɓa su ummu sulaimi a taɓa su ummu salama a taɓa su anas dan malik duk na ji ni ba wani yana aka yi ba na ji anas dan malik bai taɓa yin kristin ba mun ji cewa ƙarya ce kirkirar sa ba to a daidai wannan kafar kun ga wani ya zo taro a layi ya gama wannan sukar to aka yi ta wani na gurin shi kuma yana taron bai gamsu ba sai challenge shi ma ga yadda da aka yi matsayin malami saboda aka ji an zagi su mu'awiya yaji ba zai iya jurewa to sai ya haifar da hadda hayaniya tun daga inda ake haƙobar gidanmu don mutane gidanmu su ce duk suna da ƙarshe ne wani da ya zo a cikin matasa kawai sai shigar wa malaminsa ya bai san me aka yi ba kawai yana zuwa ana zuwa mu'awiya bai zaga ya ce an zaga sa an zage shi din kaza kaza to garin hayaniya dai har aka ya gama riga can dai bayan abubuwa sun laba an sai hata yan sanda abubuwa sun laba sai wace yake tambaya wannan mu'awiya mu'awiya kafinta mana misali su bayi na wage wannan labarin wani lokacin ya turo zai ita dariya kawai kawai muka ce har wannan muka saba zama da su da na ce mu'awiya kafinta zai ga ana dariya shi wai ya rasu wani mu'awiya kafinta na tsaye shi ya rasu shi ake magana bai san mu'awiya na annabi ba bai gane cewa mu'awiyan annabi ake nufi ba ya ɗauka wani ne a nan unguwar kafinta da shi ake yace an zage shi nan gashi ba da shi ake ba da na annaba ake ai ganganci ne ko da wanda din ma ku dadi Allah Allah ai ya kamata ko da na nadin ne bai kai ka shiga ai sai ka tsaya ka dole wani yana da gaskiya wani dole yawa to mahallin shayi dai anan shine da zarar mutum ya san martaba sahabin annabi alaihi salatu wassalam to idan aka taba shi aka zage shi zai ji ciwo amma in ma bai san shi ba shikenan kawai zai wuce wanda bai san martaban mahaifinsa ba yanzu dan ka soke shi ko a jikinsa ko a jikinsa yawwa ko ba abin da zai dame shi kawai zai yi harkar to wannan shi ne ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake gaya ma wai suwaye kama ajiye wannan magana cewa laqad radiyallahu anhu ko laqad radiyallahu anil mu'mini in yubayi'unaka tahta shajara ko jiya muna karatu da wasu mata islamiyya wannan da muka zo kan a wasu rubutiyya annabi alayhi salatu wa salam ya ce la yadkhulu an-nar man baya tahta ash-shajara annabi ne yake duk wanda ya mun baya a karkashin bishiyar nan ba shi ba wuta sai na ce musu kun san su nawa ne su dubu ɗaya da ɗari hudu ne a wannan lokacin kowa saboda an annabi zai je sulhu da biya amma sulhu da biya ya rage take kadan ya shiga cikin maka ina yawan gayawa tsofaffin al'adun mu da bi ka gane ko wanda yake Najeriya ya taɓa zuwa daga Kano zuwa Lagos a ce ba duk tafiyar nan da kai kana ta tafiya awoyi awa shida kana tafi a mota ya rage hukumunci sha biyar ba ka je cikin Lagos kawai yan sanda ko kwastam sai ko ba Kano irin wannan ba aka yi wa annabi kuma a kafa kun san wata wani ikon Allah wannan zuwan mu aiki a hajji sai da wannan abu ya faru da mun tawo duk mun yi jiran umara mun tawo a cikin mota wannan mota ta zahabila muka tsaya muka yi asuba a wani masallaci a hanya wallahi mun zo muna biyo kanshin maka muna hango gine-ginen su dan bai gumunci ashirin zuwa wani abu mun shiga cikin duk gajiyar mun ma shiga ciki kawai inda za mu ƙara sahara ne kawai jami'an tsaro suka tare mu ɗin mu da uku muke da ba amma duk sauran biyu su mutu suna shigo a dama tsarin da suke yi za a shigo ko a duba duk da rikin ɗin ba wuya ko za a duba shi tsakanin a tabbatar cewa kai hajji alhaji to duk ba mu da matsala alhazai na ci kawai sai direba shi kuma ba shi da izinin lakasin sa na shiga mashahir ya ƙare ka san kuma nan zannan Najeriya ba ruwan sa duk doka a gurin sa tanzi ke ta kanan tanzilun mirabil alam nan zannan Saudiya baya bin bari wannan dokar ita za a bi kawai ya kalli direban ne yake juya da wani ya koma madina laqad laqina min safarina hada nasar gaba ɗaya kowa hankalin sai ta yi saboda haka sai ce aka buga aka raya shi mai direba yake ga shi yi ta kokari a waya ya yi kokari yanzu ya yi sabuwar rijista ta ƙi saboda aka haka yi biyu da mu saboda aka da aka biyo sai muke wa direban magana kan mai je ce ba shi da damar shiga ga shi nan kaza kaza saboda aka ce inda muka yi sallah a tuba sai muka ce to kai ya koma ba zai bai da mu madina ba ya tsaye da mu a nemi kamfanin da ya kai mu su yi magana da su ya za ka mai da mu madina kana so ka gaya mana ba za mu yi hajji da ke saboda haka aka tsaya a wannan gurin duk mutane kowa hankalin ya ne saboda haka aka rika su kuma mutane suna da wata ɗabi'a ba ruwansu ni ba yi ba amma ana matsa mu da Allah mu dai ba magana ko hankalin ya tashi za a zo a yi ta magana shi kuma direba shi kansa hankalin ya tashi yake mu ta yi a yi magana ta nan a yi ta nan da karshe dai mun dau har wani sun fito an fara bacci a kasa eh saboda wahala kawai sai Allah ya ce bake mu kan aka yi magana da kamfani sai suka turo wani direba mai laika da ya zo ya fita wannan ya fita suka ɗauke shi aka koma shi da shi majina mu kuma aka koma da mu da suka duba suka gani suka ce to a wuce to abin da nace wa yan moda nace ku san me za mu tuno annabi alaihi salatu wassalam ku duba ku ga shi fa Allah ne ya ma alƙawarin zai shiga laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi ala tuwa la tadkhulunna al masjid al harama lamun din da zamu kasance Allah ne ya rantsi da zati da cewa na rantsi da zati na sai ka shiga masjid al haram da ya gada amini da muhalliki kuna masu aminci kuma na ku ace gashin ku domin za ku yi aikin umara ومقصرين لا تخافون amma ku ga me faru aya ta sauka ya gani ya tabbata a mafarki Allah ya nuna wa zai shiga amma da aka zo kalli jaraba da Allah ya baka ana ji ana gani aka ce ba za a shiga ba to wannan karatu ne kawai abin da nake wa al'umma shine ku tuno annabi a kafa yanzu mu a mota kowa ya dawo to haka tafiya Madina ma daga Madina zuwa Makka kai a mota yanzu duk da yanzu ana hawa jirgi ko da jirgi ne hawa ɗaya da wani abu za ka tuno cewa annabi a kafa yi shi da sahabbai haka suke to shi ga kowace irin nau'in ibada darasi take koyar da mutum darasi ne babba to ana so yanzu a fito da kima da martaba ta ummu salama domin a wannan sulhul hudaybiya din da aka shiga tashi hankali da yanayi annabi ya zo ka ga ce a koma ka duba yanayi ai nan za ka ga wani wani ma yana kaunar ka amma sai ba ke siya a bara sai da yanzu duk wannan abin da muka yi haka zai ka girmama ka amma zai ma taurin kai gaskiya ran kai dai ba za a yi kaza ba kaza kaza kuma wasu za su yi shi haka annabi ya ce kowa ya aski ya yanka abin wato da dabbar zambiya ya yi magana ya kuma ka san zance ya bata yi kowa ya tarkwai tarkwai kawai suna zaune sai ya shiga gurin ummu salama tantinta sai sai annabi na ummu salama ta ga ran wato hankalinsa a tashi ransa ya bata ta zo ta ce me ya faru yake wayannan bayan Allah sun halaka me ya faru sai ta fara sai ya gaya mana sai ta ce abin da za ka yi shi ne kar ka kula kowa kar ka ƙara yi wa wani magana kai je kake yi kawai je ka ka ka yanka dabbar kai ka sa a ba eh yana fitowa ya sa aka yi matsaci nan da nan sai ga kowa duk kankace mai wannan gaba ɗaya an yi da ummu salama ta ce fuskar annabi na warkiya na murna ya dawo ya gode mata akan abin da take ne ba da rike cewa idan ana magana akan cikar hankali ba ko yaushe ne zaka mutum zai kalli mutane ya ce ai mata ba hankali ne da su ba kalmar ta yi tsauri domin in kai umumi ba ka kyauta ba yau umumi ba ka kyauta ba to ita ummu salama mace ce kyakkyawa ga dare da shekaru amma kyakkyawar mace sannan ana magana ta wajen hankali kamar yadda mun jiya sannan mace ce wadda bai kamar maza idan ka ɗauko shawara ka kawo to za ka sha mamaki yadda za ta ba ka shawara to mun gani a shekara ta shida abin da ya faru dangane da shawarar da ta bayar shi ne malamai suke cewa za ku fitar da al'umma matuƙa lokacin da ta ba da wannan shawarar har aka zo aka yi sulhul hudaybiya kun ga wancan wajen ruwaya ma nuna ce sai da annabi ya mutu magana da uku ba ku tashi ku yi aski ku yanka dabba ku kowa ya zauna ku tashi ku yanka dabba ku ku yi aski ba wanda ya tashi da ya magana nan da kai ma ka san idan annabi ya umarni وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره Allah ya man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina ai fata ne kin gun annabi fata ne yuji da annabi hankalin zai kai waɗanda suke biyayya mutum dubu ɗaya ɗari hudu saboda haka wannan ita ce na launin salam sannan dadin dadawa uwa ce wa azwajuhu ummahatuhu saboda haka matan annabi iyayen mu ne shi yasa malamin ke cewa an duniya za ta wato idan za a kai karshen duniya ba mace a duniya wanda za a aura in dai na mata annabi ce ta rage to ba za a aure ta ba shi yasa za ga nana aisha annabi ya bar duniya shekarar ta sha takwas kaga a daidai lokacin ai tana buƙatar aure amma ba wanda ya aure ta kuma sai da ta kare shekara arba'in da wani abu a duniya aka ta zauna kuma saboda me ita uwa ce to shi ne ni fa za'ili ummi salama ummi al-mu'mini yana da kamalar ummu salama uwar mu'minai radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda ala hadith al wa 540 wa 94 hadisi ne lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar casa'in da hudu an usama ta bin zai an karbo daga usama ta dan zai anna jibrila alaihi salam lallai malaika jibrilu alaihi salam a dan nabiya sallallahu alaihi wa sallam wa indahu ummu salam ya zo gurin annabi alaihi salatu wa salam lokacin ummu salama na tare da annabi fa ja'ala yuhaddi sai ya rika zantar da annabi alaihi salatu wa salam ثم قام وابيرو سكتتونا dini fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam li ummi salama sai annabi ya ce wa ummu salama mana hada wannan da yazo waje na kin san waye waye wannan qala shi shi ne ruwa ya ce qala sai ta ce hada dihiyatu wannan ai din yatul kalbi ne wannan majajin sahabo kyakkyawan nan shi ne yazo gurin ka kuka hira qala kun musalama ummu salama ta ce ai mullah na rantsi da Allah ma hasibu illa iyahu ban yi tsammanin wani bane daban in ba shi ba shi ne iya hatta da ni ku hudu mata nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam yukhbiru jibril sai har sai da na je hudubar annabi alaihi salatu wa salam yana ba da labarin tattaunawa wanda suke da jibril sai na gane ashe jibril ba jihiya bane jihiyatul kalbi ba shi bane kun musallama din nan ita ce wani baiwa Allah da za ku tuno babba abin da ake tuno da jiki wanda tuno da zai biya lokacin da mijin da Abu Salama ya bi duniya ai kaga ta faɗi wata kalma ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajini bi musibati wa akhlif li khairan minha bi tabi ayyul muslimina khairun min abi salam ta faɗi wannan addu'a da Annabi ya ce duk wanda musiba ta same shi duk kankanta da ko ta shige ta kallon ka ya tsinki to abin da ake so ka faɗa ke ko ta kalli ne da abin da zai zo sama da kai wannan addu'a Allah ya canza ma da wani abu da ya yi shi alkai ta yi addu'a kuma sai ta ce to ta san dai Annabi ya ce duk wanda ya yi sai Allah ya canza ma da abin da ya yi shi alkai ta ce amma a cikin musulman nan waye ya fi mutila me yasa aka faɗi wannan saboda ta da ta taba kawowa a lokacin aure saboda ba ba ta cikin tana ganin cewa ita ba ta kai ba amma sauran musulmi da take kallo tana ganin ba kamar mijin kuma haka ake so mace ta zaba cewa mijin ke zanto ba wani kamar shi ba a nuno da labarin ki rika cewa ina ma wannan ne mijina ba kin zama ba kwanta ko ki rika tunanin lallai sai ya zama ki so ake wannan da suke cewa beauty is in the eyes of the beholder to abin ya zama yayi zatin har abada ya zamto shi kadai kike kallo tace awwal baitul hajara ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam tace su ne farkon gida da suka fara hijira da aka ce hijira abu annabi su suka fara hijira wannan falalai annabi ya ce ayi hijira a tawo a jiyo shi zuwa madina su ne gidan farko da suka fara bin annabi sallallahu alaihi wasallam ta tuno wannan martaba ta ce ana wanne yanayin ba a ɗau lokaci ba sai annabi alaihi salatu wasalam ya turo ya ce aje a gaya mata shi bai ma san wannan abin da ta yi ba aje a gaya mata yana son ta dawo to a nan ne gurin take cewa a fakultu sai nace inna li bintan wa ana ghayyur take ku je ku gaya ba ina da yaya sannan na da kishi wata ruwaya ta kara da cewa kuma ina da shekaru annabi alaihi salatu wasallam ce ku je ku gaya mata shekaru ni ma ina da su ai ba ta girme ni ba sannan kuma ‘ya'ya kuma ‘ya'yanta a yana mun shi ne wannan ɗabi'a da za ku ga da iyayen mu sun ɗauko ta da na ce eh eh yawa ban da yanzu suna faɗa su ma zaurawa su ce in dai aka sake ki yanzu da ɗa to kin shiga uku wani ƙulƙuru da zai zo ce miki ba ki so mun da yara ba ko mutuwa ba ma saki ba ko mutuwa ba ban je kaga su wannan ai baban su mutuwa ne yau sannan ina da kishi shi ne ran gwada ta da su Zainab Sidura kamar yadda muka faɗi Sidura din nan ko Zainab ne ta da annabi yawa addu'a ya tuba mata fuska har ta tsufa shekara saba'in fuskar ta wata ta mushi ba ta irin da yara har ta tsofaffi ba kamar yarinya dole kuma ita ce wanda muka yi bayani a karatun gidan tofa ta tv da yau wanda ta ce a aure ta don za ku tuna sun ji labarin za a aure ta suka ce a aure ta kawai annabi ya ce kiki kuma zan roƙi Allah ya yi mu shi kenan an yi za a ke cewa gidan annabi alaihi salatu wasalam wato kilik biyu ne da yan kilikin ummu salama da yan kilikin na na aisha idan magana shekaru ne ga ta kyakkyawa to da yan kilikin ta da kuma yan kilikin na na aisha duk da tsohon sauda tana gurin aisha domin ta san arewa wato albarmar ta take to haka akai shi ta ce to akwai alghiratu ko alghiratul mahmuda wal mazmuma akwai kifi na yabo da na zargi wanda ba za a cutar da abokin zama ba wannan kifi ne dole a yi kifin ka kai amma na cutar da abokin zama shi ne haramu to shi ne da za mu koya ga gajin hadisi na farko martabatu ummi salama radiyallahu anha wa anna ra'at jibrila matsayin na da ummi salama da cewa ta taba garin mala'ika jibril na biyu jawazu ru'yatul bashar al malaika ya halatta mutum ya ga malaika wa wuqu'i dhalik kuma hakan zai yi wa annahu yarawna ala suratil adamiyyin cewa za su ganta ne a sura dan adam wani dibin da aka taba kenan ba na manta wannan dibin din a mun da ba IBC ina ji a tabbato wajen 2000 duk haka ko zaba aka yi dibin sosai akan wasu irin makokin na malamai an zuwa kan shi a kan hissa tauhidi aka rika bugawa cewa shin zai yi wun dan adam ya ga mala'ika ba ma zuwa wari ba a ganin da akwai wanda suke jiwo zai kai shi a surar dona ga ruwan ilimi kuwa matasa su karkar zuwa da jini kaza kaza to shi ne tattaunawa ce mai fa'ida wanda za ka ta ilimi ta ƙaruwa ba ta wato neman suna ba ko inda yan sojiyar bidiyon mu suke yanzu yan neman suna ba irin wannan ba ta ƙaruwa abubuwan da in aka zo matsalar za ka ka rika iske ka zari kana iya tuno wasu abubuwan ma da aka faɗa wannan shi ne muzakara ta ilimi amma abubuwan da matasan mu suke yanzu wallahi neman suna ne sai mutum ya ce ba kyamara tun da yana da iko wayar da ce dai da ce zai faɗa abin da yake so an gane ko to wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye to sai ce wa annahum yarawna ma ala suratil adi annahum la yaqdiruna ala ru'yatihim ala suwari kage ba su da ikon ganin su akan surar malaika jibril mai buka buki ɗari shida ɗaya za ka gani annabi kuma ya ce ba guda biyu kowane ɗaya zai toje gaba sai ya toje yamma ta yaya za ka gani ya toje ɓangarorin ta yaya wannan ita ce labaran ummu salama kaga Allah kan yanzu idan wani ya ji an hau titi an zaki ummu salama sai ya ji ba daɗi domin ya ce wace matar annabi mai kaza din nan wanda ya ba da yanzu ba domin ya san wace ta sha shida babu min faza'ili zainab sunan da baya tsufa ke sai ba wuce ce zainabu mai abu mai tagwayen suna zainab za ga suna ne da duk kakalen yan zamani yanzu zainab tana a zainab din eh an gashi ko to sai ce ummul mu'minin uwar mu'minin jama kaji har yanzu radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda الحديث قال وخمسمائة وخمسة وتسعون حديث لما تدود تريد أن تتسعين بيار أنا عائشة رضي الله عنها أنا عائشة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ku duba ku ga wai abokiyar zama ce ke faɗan martabar abokiyar zaman ta. Amma mu yanzu da za ga abokiyar zaman kashe da take wa abokiyar zaman ta. Baka san bayu bane sun taɓa mai ta wai ka haka za a gaya ba. Ko wanda rashin dabara iya su mace. Ko ma yin ne yanzu tun da ya auro ta in kika ce mata mai ya aiki ma bayan da zagin ya zama biyu ga ma za ga idan su ce rufe sai su rika faɗa kalmomi kawai idan su su to sai yake na na ita ta ce wata daga cikin mata annaba ne da ta sala kullu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wata daga ciki sun ce wa annaba ne da ta sala ayyuna asra'u bika da sauka ya hayya kai wannan kadena me yake cewa kadena damuwa dan kana jin cewa wai matar ka tana jin cewa za ka mutu gaban mutu gado dama a psychology ba ta kai za ka fara mutuwa yawa a ko ga mata a nan mata suka yi in ka mutu wace ce za ta fara gunka duk da sun san cewa ya bin da biyu na da Khadija da Zainab binti Kuzaima amma su a lissafin su kawai idan ya mutu yanzu wace ce za ta binji wanda za su mutu sun gaba mutuwa saura kai to dan kaji wanda dawo tana gari muke banmu da wahala wannan dabi'ar ba ta ci haka psychology ne haka suka rike kawai kai zaka fara mutuwa ka bar mutu shi yasa a rike rike ne ga ta za ta haihuwa ba sai a yi domin wace dominatin gida da yaya in an mutu an baka da zanto ta ce wala ta ce wannan tunanin wace ne illa man rahimahullah yau sai ka dan daga ciki يقال يجي فهنا أي لا أسرع بك لحوقا أي لحوقا موتا كينا هو وفاتا واجد لا تلقى متوى ذات ذات ذات وفاتا ثور بيو كما ينقاب دوليا قال سألنا يجي أدول كنا يدا هذا أنه زفار فلا يدا نيكوتي وفاتا متوى كذا كذا كذا ba wannan sai biyu da ya tsinci sai yake a wadda kunna yadda wadda tafi kowa tsawon hannu ba aka zo kasa mata ya tsira'una kawai da aka samu sanda ka duba tunanin su aka samu sanda ana auna tsawon hannun sai a ce tuke na ki inci kaza ne shi ne tafkin nan sai a ga wace ta tsawon hannu bakanan saudatu a duwala hunna yadda sai suka ga a ana da saudata fi kowa tsawon hannu ba alimna ba suka ce duk a lokacin mun sallama cewa saudi za ta riga mun annabi su kuma a gurin su ba abun murna ne wanda za ta riga mun sa in kun lura ta bayan ya mutu ma a binki a nan ma kinki ne amma mai kyau cewa ni zan fara biyo ka ka wata ta ne ta dare mata kuɗi kenan saboda haka ba alimna ba sai suka ce daga bayan sai muka gane annama kana kullu yadi har as-sadaqa abin da ake nufi da tsawon hannu shine sadaka eh bayarwa kuma gaskiya ne ka kalli a yanayin cewa ai da yawan bayarwa hannunsa shine mai tsawo baka ji abin da ba yake yake cewa mai hannun yan dambe mai hannun jarirai shi ba kawai da kawo ko ba haka bane duk tsawon hannun kan ba ka kyauta to kai hannun yan dambe ne da kai a dunkule yake ko kuma hannun jarirai ne kaga hannun jariri kullum shi ma a matsayi yake a dunkule yake shi ne ba wuce yake ga wai alƙawarin da ya karɓo ne to ai da alama ne ya buɗe ku ba duk ya zama da niyyar da aka ake faɗa sai a ce wai dunkulo hannun na alƙawarin da Allah ya yi da shi ya riko to ai ka duba ka duba ka gani ko kwana bakwai ba za a yi zai duba in dai wannan kai kake nufi da karɓo alƙawari to saboda haka wa kanat atra'ana da haukan bihi ita ce farkon dai gaggawar haɗuwa da annabi alaihi salatu wassalam ita wa zainab bintu jahsh wa kana tuhibbu sadaka dan mace ce ne san sadaka ko san me ma ke tattauna mun biya a dabar dokar ana tattauna wai tsakanin Zainab da na da Aisha wace ta fi da kawai tunani yake wace ce ta fi kyauta sai aka ce bambancin su kawai shi ne ita ne a cikin su duk abin da ya zo yana zuwa za ta raba ɗaya kuma ta ya taru za ta raba ita ma duka amma tara shi take don ta raba da yawa duk kowace ne kyautar ba kwa gani hadisin da dana ya ta kira wa bai wata ta raba abu kuɗaɗe da yawa kuɗi ne mai yawa ya shigo aka raba gidaje har idan ta dawo ma za ta ce me suka ce sun ce mun gode Allah ya saka da alkai ce ce ce su ma Allah ya saka musu da alkai ba daidai bane a baka abu kai gum ba daidai bane ya kamata kai a burgiye shi shine mafi kololuwa ma kaji Allah ya saka da kai shine Allah ya saka da rai abin da kake nufi Allah ya ba mutum aljanna shine kololuwa ba wanda ta wannan rai balle da ka dora Allah ya ji kan magabata Allah ya biya bukata duk wanda yana nuna ka gode saboda haka wa kanat tuhibbu sadaqa wata ce mai son sadaka kuma wani hadisin da yake cewa kullum mala'iku biyu suna sauka hadisin bukari da muslim sai yace Allah ka ba wa ciyarwa Allah ka mayar mata alheri yayi da allura da Allah ka mai da garma marwaci kuma Allah ka hada shi da asara duk wani mai kyau za ku tambaye shi kuɗi za ku ga hadisi na aikace ki a gurin su wallahi a aikace ki mutum yana gani kuruku lokacin da ya makale ma yace ba zai bayar ba lokacin ke ma Allah ke hana shi saboda idan ka zama mai bayarwa to amfani da kai Allah yake wajen wato zakulo su daga damuwa ka fitar da naira goma sai Allah ya baka ɗari kuma kamar da ibn al-qayyim yake cewa duk wanda ya mika kyauta ko sadaka kafin ta je hannun wanda zai ba sai Allah ya karba wannan abu ne yana kayatar da sai Allah ya fara karba sannan wannan bawo Allah zai karba ga mala'iku ne ma addu'a Allah ka mai masa da alheri Allah ka nemi masa da alheri ka koyi wannan dabi'a idan ka kai kai kudi da dariya ki ka koma bayan bayarwa ko wani bangare ka rika cirewa ka bayar wani bawan Allah da yake cewa shi abin da yi business yake yace duk ran da dubu goma ta shigo sai ce to kawai dai tsara wa kansa wata dubu ɗaya zai ce to wannan ko ɗari biyu zai ce kawai dai ke yadda ita a kawo da ta taru zai ce to wannan da Allah ne na ce za ka yi ta gina alkhairi kuwa wannan tsari ne mai kyau banda wani abu da zai faɗo kawai a yi shi lokaci guda kawai ka tsara da zara wani abu ya faɗo ba shiri to cire wa Allah wani abu ka yi bidinan da Allah wani abu tijaratan nan tabo eh kasuwancin da baya karewa duk wanda ka shiga yanzu probability ne zai iya yi wa yi noma kake kakama sai Allah ya hana ruwan sai an je tsakiya sai ruwa ya tsaya kaga ta buri kenan ai amma kasuwancin Allah shi riba ake ji ba ba nan ce ko wani lokacin za ka je kun yi business din kun gaba ga riba kana gani amma ba riba ba ba yanzu kokari kake a dama da uwa kudin ma malam dan Allah ka dawo da kuɗi na yana ai kaza kaza ai dan Allah ka je wa kanka ba kuɗi kai yanzu har za ka ji ai ma addu'a ka tashi da dare kai ga yawa Allah ya rike ba kuɗi kai yanzu ba riba kake so ba ka hakura ko ba haka bane to to wannan shine to me za mu koya a karkashin hadisi ma yi bazu na lafi matsabatu na azima da zaina bin tijaj matsayin babba ga zaina bin tijaj na biyu mazuri sadaka ta bi sabilillah falalan bayarwa dan Allah ba ga shi ba yanzu muna gani wai dan tata a cikin sabon yake ne to wallahi ayyukan dan tata ba ku ji komai ba Allah ina yawan faɗa wannan kalmar ba ku ji komai ba musamman shekara goma sha biyar din nan ko wani wato abubuwa da ya rika na alkhairi wasu daga cikin ma ya zo aka yi je ya faɗa ya ce kar a faɗa amma yanzu tun da ya mutu za a faɗa yanzu za ku gani da Allah kuma duk abin da zan gaje ya rika gaba ɗaya ya ci ɗaya bisa ɗari na dukiyarsa wallahi bai ci ba ɗaya bisa ɗari bai ci ba ba Allah da kullum za ga shi mutuwa kullum neman da yake yake zuwa kuma kullum kuma ya gode wa Allah mun ji a zahiri cewa duk abin da yake nema a duniya ne Allah ya masa kuma gaskiya ne a duniya ne yana wadai rasa na saurara yana cewa duk inda ka gana je a duniyar nan yake to gidana ne a gurin yake kuma ba ni kadai nake amfana baya zuwa ya zauna a hotel duk inda ka ga ya je da gidansa yace kuma ba wai shi yake shi kadai ya zauna ba to shi ne nake gaya wani muna hira da ce inda a irin magabata ne ko yadda ake zuwa a tarjama a yi tarjamar sai ibn mutayyib to shi ma sai an rubuta tarjamar da yadda yi wa ya samu duniya da yadda yi wa Allah da yadda yi amfani da ita wajen taimakon addinin Allah duk sai an rubuta shi ne za ga an zo ana tarihin mutum irin wannan ne wata baiwa Allah ce ta kanar ta zo ita kawai mata aure ce ta zo ta nemi tambaya akan wai mutuwa dan jatan nan ta nemi tambayoyi ta ce malam da na ji abubuwan da ake faɗa akan dan jata ta ce na tashi da da na roƙi Allah na ce ya Allah ba kai ne gaba dan jatan nan kuɗin nan ba haka ta ce ta ce kai ka bashi kuma ga ayyuka da yawa yayi na alheri to ni ma ka bani irin sa nace to wannan abin da kika ai hadisi ne ai hadisi ne annabi alaihi salatu wasallam yace duk wanda Allah ya la tada illa bi sunnati wanda Allah ya ba ilimi ko dukiya suka yi abu Allah da ita kaji ina ma Allah ya baka irin da kai ma sai Allah ya baka lada nace yanzu kin ga kina zuwa Allah ya baki lada irin da kanta domin akwai wanda suna nan masu kudin amma ai ba su yi abubuwa jin da irin ta ba kuma sun mutu sun bar dukiya ya kuma zama ta magada wata kuma ta shiga lalitar kasashen waje shike kuma za a yi akawuntin dole a lahira tare da gaske to wannan shi ne babu min fadailihum mislai babu da yake magana akan wani abu daga cikin falalahum musulai shi ma baya zuba mu musulai ko suna ne wanda yake ko da yake yana ummu anas bin malik wanda nan da muni da ba a yi shi ba wai bai taba existin ba kira sa anas bin malik radiyallahu anhu Allah ya dada su su biyu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari biyar da tasa'in da shida ana anas bin malik radiyallahu anhu an karbo daga anas da malik Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yadkhulu baytan bil madina anas da malik yace annabi alaihi salatu wasallam bai taba shiga wani gida a madina ba gaira baiti ummi sulaim kun ba gida ummi sulaim ba nan yake shiga kun san abin da yake ba da mamaki wani lokacin kai yanzu da ka zo kana tausayin can ta mori amma ba ka ce a kare sa akwai ba waɗanda suka zo suke bayani akan hadisan annabi su kuma ba ka tausaya musu duk kai da cewa wato ba su kyauta wa annabi ba sai wannan a ƙarshen zamani shi kadai imamu muslim bukari dara kudin kai ibnu sunni kawai da muke karanta a da yau wallahi da saboda kaunarsa da annabi ya zo yana yana rubutun hadisin annabi Allah ya daura ya rubuta qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da wannan rubutun yake yi Allah ya dauki ransa duk a gurin ɗan jamhuri duk take ya annabi domin sun yarda da wasu hadisai da shi kokolwarsa ce take ba shi kawai ya haka ne zai karbi wannan kuma kullum na wata magana Allah madaukakin sarki yanzu zai halittu annabinsa ya kyale a ta cutar da shi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wani abu a takaice kenan duk ana cutar da shi kawai ya bari duniya ta tafi haka sai ka zo kai kaɗai za ka gano da Allah zai yi annabi da Allah ya fito sai ya kyale kowa ba zai gane duk wa'in da annabi ya ce kairul lati kalmi ثم الذين يلونهم ثم الذين duk qurunul mufaddala kowa ya yadda cewa zamanin da aka yi a baya sun fi waɗannan nagarta duk Allah ya kyale shi ya kasa fito da wanda zai fito da wanda ba annabi sai kai an yi mutanen da sai Imam Malik saboda girmama annabi ko takalmi ba sa yawo shi a Madina duk kyale a cutar da annabi sai suna gani su rubuce rubuce su kasa faɗa sai kai wannan ba adilla aqliya kenan duka Allah ya kyale duk wayannan mutanen mutanen da za a zo a gaya ma wasu a lokacin wani da ya ji an faɗi Anas dan Malik yace annabi Madina haske take da shi annabi da barin duniya sai mana su duk wayannan bayan Allah da suke zaune suna girmama annabi alaihi salatu wasalam duka aka gama komai karni na farko shekara ɗarin farko ta biyu ta uku duk aka gama ba wanda ya gane cewa ana gaya annabi magana shi kai kuma yana mutum da ya rika fassara annabi da al'adarsa ya mutum da ya rika bawa yara wanda za ka ga wani ko rubutu bai yi a da zai rubuta sunansa da larabci ba wai shi za a gaya wa duk abin da ka ji kwakwalwa ka bata karba ba ka rushe shi ya hankali zai yadda da wannan ai haka ne kowa da abin da hankalin zai yi da shi wani abin zai iya zuwa kai hankalin zai karba shi kuma na zai karba ba ko ba haka bane to in kace da hankali zai mu ce hankalin wa kai da duniya ta yadda baka da hankali domin kana da certificate to da na hankalin za a rika yi kibali ke kai ka za ka rika auno mana إذا جاء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده منك وهم idan wato kana da bakin hali da kowa ya zo duka ɗauka kowa ma bakin halin da yake amma idan zuciyarka mai kyau ce da mutum ya zo duka kyauta ta masa su ka ja ana yin kaza laula in sabi da duhu damli Allah ya ce dan da yasa da kuka ji kaza ba ku ce kaza ba ko dai bin ya yace baya kama mutum da ne je makudi ta inda ta ka ji zuciya mai kyau tasa'in da tara ai na rantsi da Allah ba wai limamin gwanzu ba akwai waɗanda da dama yanzu ko ji suka yi an je an gani mun taho da wata mata to za a ce ana kyautu da san cewa wani abu za a yi mata na alheri eh ko ba ɗaliba ba ce wani abu ne za a taimaka mata da shi da yawa za su yi wannan zakar daidai wanda da ba baya san ka sai sai ka gan su koyar iska wai su malamai ko ba haka bane amma wani idan ya gani zai ce a wannan wani abu da haka shi ne wannan typical example kenan duk wanda ni kai na yanzu aka gan mun to da wuta ba ko sai hawa muke ne da duwa wani zai ce a wani abu ko wannan ba zai ji ba wani ko zai je shi to sai dauko waya ma ya rika dauka to haka bambanci ne idan zuciyar kamar da kyau ce kuma ba ka san abu to kullum magana da muke yi ya za ka kora abin da babu shi ba sai da ba ake kore shi ba to ya za ka kore abin da babu shi kuma yanzu da aka zo yanzu ni ne na zo na ce muku lalle ku ne da kudu baitul bil madina kawai zo ce billahi ladzi annabi baya shiga gidan kowace mace a madinan ba gidan ummu sulaim ba sai wani yanzu ce akara baka Allah wa idan ka ga gurin nan abu mai sauki a rabin mulki zai cewa ga gurin ga tafi ga lamba shi ke na ba duk wanda ya yi boko ba ba karatun addini ka karanta ba kai boko ka san ya ake dinan sai ko kai kuma ake yi za a zo a ce to da kace kaza ba sai na faɗa ne saboda kaza an san ka karanta ko ba ka yi defense ba mutane da yawa suke wani ko wani yana nan ma so yake lalle sai ya sai ka da yi aiki sai ba domin ya aura ka ta tsaf ya ce ai saboda kaza kaza ka ce saboda kaza kuma a ce a littafin kaza kaza aka ce yin ana ji gaba a rabba da rabara ka ce guri kaza to an san ka biya abinka kuma kai kai to wannan shi ne kun ji abin da yake illa ala azwaji sai gidajen matansa kawai fa kila lahu sai aka ce da shi fa qala inni arhamuha wa tilaquha ma'i fa qala sai annabi yace da aka tambaye shi wanda aka ce da shi aka waka yi magana sai yace inni arhamuha sai yace annabi yace ina tausaya mata ita musulmi saboda ne ko tilaquha ma'i domin dan uwanta tare da ni aka kai shi a wani wato yaƙi da muka fita an gane ko shine kutila akuha ma'i na to wannan shi na lokaci yayi to ma yau kazu min alhadi na farko ma qabatu zahira li ummi sulaim walala babba wadda take a fili ga ummi sulaim wala ha manaqibun kathira tana da su da yawa domin akwai yakin da aka fito ma ya ce da ɗauko makami ta ce in dai gurin annabi za a su ma mata wallahi ba za su kyale ba ta ɗauko irin kanjar ɗin nan ta ce duk wanda ya cin karo annabi sai ta soka ba kai ba da wai wajen kai ba yaki ɗaya ta halatta wanda ba ɗaya ba ne ita ba ta kamsuwa in dai annabi ya fito yaki ta ce ta zauna ita kawai wai iya ba da magani da waye su ce a'a muna zaune wa annabin mu lahani ta ke da ta sha ɗaukan makami a yaƙoƙi. Na biyu bayanu ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ila rahma bayanin irin abin da annabi yake kai na jin kai wa tawadu da wato da kankan da kai wa muladafatu du'afa da annabi da yadda annabi yake tausasawa rauna to kati mai zuwa za mu tashi ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muke kuskure Allah ya yafe mana akwai kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce littafin mata da muke magana an sami wasu da tije mutum uku kusan guda biyu kowa ya ce guda goma na amal yau yau laila sannan an samu wani ba Allah shi ma ce guda hudu muna roƙon Allah ya saka musu da alheri Allah ya yawaita mana irinsu Allah ya samu da mizani kamar da muke faɗa kuma akwai waɗanda musamman aiki kin mu kodi shi muna sako addu'a to Allah ya saka muku da alkhairi kuna tallafawa da awa matuƙa na faɗa satin da ya wuce cewa wani bawan Allah ne shi kuma cikin matasa shi ya je wannan mutula wajen dubu ɗari uku da ake ganin da lokaci guda wanda suna cikin mutanen da kodi shi suna karfafan mu kwarai da gaske muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi ya biya musu bukatun duniya da lahira Allah ya yawaita mana irin su ko shakka babu kamar yadda cikin martaba da manaki din zaben muna da wuraren da za mu taba za mu ga irin wannan da'awa tana buƙatar matallaba gaskiya tana buƙata to da haka kowa da irin abin da Allah ya hure masa da shi yake taimakon addini kowa in kuɗi Allah ya baka to zai ce ka nemi aljanna da kuɗi eh idan dama Allah ya baka hukun kuma kuɗi ne da ilimi da dibbi idan kuma dama Allah ya ɗauki sarki ya baka ta iya ilimin to da shi za ka yi wani za ka ga kowa da abin da Allah ya hore maka to da haka Allah ba ya baka kuɗi wani kawai ka rike su kai sai ƴaƴanka kai abin da zai zama ba sadaka jariya zai ga mutum wani yana da kuɗi ya ɓoye kuma ya koma yin hajji wanda yake da ɗaya ba da shi Allah yake so ka shiga aljanna ba ba cewa ne kan mai kuɗi ya yi azumin litinin da alhamis ya yi amma dai ya zanto yana yin kuma wancan sai ka yi zahaba halin dukuri bil uji masu kuɗi sun tafi da lada kuma yadda ake mutuwan nan da kuja'a da kuja'a abin yana daure mun kai kwarai ko da na je gaso wani a nan gadon kaya akwai kanti da muke da shi a dorai muna zuwa kantin na dorai cikin ivory akwai katon kanti ko a ce sabuwar tunga suna da kaya masu sauki sosai shekaran jiya jiya na je wurin wani ne shagon shi wani ma da kabi da muke ce masa na yi biyayya a hannun zani da shi da yamma har yi mun mistake a cikin wani guri na shi nake yawo da takardar sai jiya na koma da na koma sai na ga yayansa ne a gurin to ban tambaya ba saboda da lokacin baya zuwa ai kawai na koma da jarau zai bai zo ke mun abba mala aminin na tsorai ku shi ya rasu ne inna lillahi wa inna ashe wato ranar ma da na je ne wannan siyayya bayan magariba shi da kansa ya koma gida kuma Allah ya jarabe shi da ɗan kankanuwar rashin lafiya ya to waye ya gaya ma kai kana da lokaci mai tsawo babu shi kansa ya zan ana to a zara jariya ne shi kansa ya zan a lokacin ma an tike shi ma akar maka lawo zo rubuta ma kana na zo ya rubuta min da biro can da kwamfuta suke yi da biro ya rubuta shi sa ma me ya dan yi mistake bayan yayi wanda aka miƙo min kaya na na tafi ga baki da muke da yawan magana ɗaya daga cikin dattijan mu na masallaci masu taimakawa ka duba ka gani cewa aka yi ɗaya daga cikin dattijan mu da ɗaya da muka je duba fara alai kabir fara yana faɗan zallabar da kai da zai tafi yana cewa to za mu tafi yana faɗan kalma kamar ta ban kwana idan da ya san mutuwa zai yi ai ka san da akwai abubuwan da da yawa zai yi bai sani ba a ke awoyi kaɗan suka rage a ciki to saboda haka lallai ya kamata a rika yi wanda shiri domin ba a san yaya za ta zo ba kullum a rika shiri kullum mutum ke zanto yana tanadin mutuwa kullum shi da annabi yake cewa kun fi duniya garibun aw abiru sabili kalama ba koko dan tafarki a duniya kusan dai yanzu kwanan na abubuwan da za ku ta gani kenan muna roƙon Allah ya ji nan su da gaba Allah ya yafe mu ya kula da bayan su ko kuma Allah ya roƙo sun sarki ka ba mu tsawon kwana mai amfani idan ta mu gazo Allah ya ta mu fita da ke da imani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa mafakuta dukkan waɗanda suke mana wasiya da duniya da kai Allah ka biya musu bukatun marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ka wasu lafiya mu da muke lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu dukkan bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu dukkan guje ma ruhi da canjawa zamani duk yadda ya kai Allah ka ba mu anaka Allah ka kiyaye mu daga rudewa muna roƙon Allah da sunan kyawawa da tsohon da wadda Allah ka ba mu ilimi da amfani waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba da suka shiga nan mamu alhaji ka biyu bara ala ka bashi lafiya ala ka tashi ka fara iyayen mu da malaman da suka ga mu gidan da ke ala musu rahama Allah mu da kusa sarki waɗanda suke rayu kuma Allah ka wasu kan kwada ne gani matasan ma Allah ka shirya mana wannan ruwa ya kuntun rayuwa da ake ciki Allah ka yare mana muna roƙon da sunayen ciyawa shugabannin mu a shugabannin mu Allah ka shirya ana ka tura ta hanya madaidaiciya masu neman aiki da sana'a Allah ka tallafa musu اللهم امنا في مقامنا واغفر الشر منا ولا تؤمنا واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك واتبع عبدك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wala ban gani ba ana kara lafiya kun ga jiki ya kara sauki